alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahalillah amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar juma'a za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a wannan littafi namu mai suna matulul bina'i wal asasi muna nan cikin ƙarshen shafi na sha hudu darasin da ya gabata an yi bayani akan asulasi almazide bi harfin wahidin da kuma nau'ukan babukansa guda uku cewa yakan zo a fa'ala yakan zo fa'ala yakan zo fa'ala to dukkanin wayannan ma'aunan kaga ma'aune ne na sulasi amma ya samu ziyadan harafi ɗaya to shine nau'in farko daga cikin nau'ukan sulasi mazidi yau za mu shiga na biyu kinan na biyu za mu shiga yau an nau'u sani nau'i na biyu wa huwa ma zai da fi harfani shine fi'ilin da aka ƙara masa haruffa biyu wancan harafi ɗaya aka ƙara wanga da za mu yi magana a kai an ƙara masa haruffa guda biyu ala sulasi akan sulasi almujarradi wanda yake mujarradi asali asali mujarradi ne amma sai ya samu ziyada wa huwa khamsatu abwabin to shi sulasi mazidi bi harfaini yana da babuka guda biyar babukansa guda biyar ne an fahimta albabul awwal babe na farko in fa'ala yanfa'ilu in fa'ala yanfa'ilu muna da in fa'ala kuma muna da yanfa'ilu a mudari'i kenan a mazari sai ka ce in fi'alan in fi'alan kaga in fa'ala in ka duba farko akwai hamzatul wasli ta ƙari ce gaba akwai nunun sakina ita ma ta ƙari ce asalin sa fa'ala ne in ka ce fa'ala ka share su kaga ya dawo uku ke to haka yan fa'ilu in fi'alan mauzunuhu abin da za a auna da wannan ma'aunin sai ka ce in kasara yan kasiru in kisaran yan kasiru in kasara yan kasiru in kisaran asalinsa daga kasara ne sulasi kafin sinon ra'un kenan da hamza ta farko da nunu duka bi an ƙara su ne an ƙara su ne wa alamatuhu to alamar da zaka iya gane wannan awon an ya kuna madihi ala khamsati ahrufin ya zamo madinsa in ka duba bayan an yi ƙarin to in ka lissafa harufansa zaka guda biyan ne bi ziyadatul hamzati a dalilin ya zamo da harufa biyar saboda an yi masa ƙarin hamza wan nuni da nunu fi awwalihi kuma duka ana ƙara su a farko a farko ake ƙara su wabina'uhu to wace fa'ida ke sa a kawo wannan awon a gina shi sai ce ana gina shi lil muɗawa sau da abinda malaman tasirifi suke kira almuɗawa almuɗawa a filloga shi ne ɗa'a biyayya an gane? yawa kamar ka ɗaura ma rago ya giya ko raƙumi sai ka ja shi kaga zai jayu inda kana da ƙarhi ko ba haka ba tsaye yake tsab to ka ɗaura masa ya giya ko ka sa masa sai ka ja sai ya tafi to jayuwar da ya yi shi ake kira muɗawa saboda ta samu asali ne daga jan da ka yi masa da baka ja shi ba to ba zai tafi ba to shi ake kira al-mutawa'a haifuwar tasirin fi'ili an gane daga fi'ili to shi ake kira muɗawa kamar yadda za mu ga misali wa ma'anar mutawa'ati amma fa su malaman tasirifi in sun ce almutawa a ma'anarta a wurinsu husulu athari shai shine tabbatuwar tasirin wani abu an ta'alluƙil fi'ili daga barin ratayuwa da fi'ili almuta'addi wanda yake ta'adiya yana buƙatar fa'ili da mafi'uli bai mafi'ulihi da mafi'ulinsa na hau misali kasartu zujaja fankasarat kasartu azzujaja na karya gilashi fankasarat sai kuma ta karyu eh gilashi ka ɗauko ko ƙarau sai ka sa buƙatun dutse sai ka buga shi ga dutse zai fashe ko ba zai fashe ba to fashewar tasa bugawan da ka yi shine na fi'ilin kasartu ɗin faffashewar da ya yi wannan guntu ya faɗi nan wannan ya faɗi nan wannan ya faɗi nan an gane to shine mu dawa'a don da aga kaga kakkaryawar asar ne na mi na shi aikin da ka yi na karyawar naka to shine mu dawa'a yanzu ko da ya so ya kema biyayya ba zai iya ba sai ce a shi ko ka buga shi ga dutse yana nan karo ɗinsa eh yawwa to duk abin da wannan ita ce sifarsa to shi ake baɗawa a da shi abin da dole yadda aka so a yi da shi bai da mafita dole sai ya ba da haɗin kai to abin da suke kira da muɗawa a kenan to shi ne ya ce fankasarat to fankasarat shi ne almuɓawa a ɗin na karya ƙarau sai ta karyu a zujaji a larabci mu mu'annas ne mace ne ba namiji ba ne afuwan muzakkar ne ba mu'annas ba ne fankasara zalika duk da kuma in ka same ta anisin ba ka yi laifi ba tun da ba haƙiƙi ba ne za ka yi cewa kasartu zujaja fankasara ko fankasarat to shine na karya karau fan kasara sai ya karyu zalika zujaju wannan karau din fa innan kisara zujaji lalle kaga fashe wannan tashi asfarun kaga tasiri ne hasala da ya faru an ta'alluqil kasri daga ratayuwa da karyawar da kai allazi huwa alfi'lu wanda shine aiki almutaaddi wanda ya ta'adiya ya fada ma ya ƙetare iyaka daga gare ka zuwa ga wani abu zuwa ga shi ƙarau ɗin eh kaga karya ba ta tsaya gare ka ba sai da ta faɗa ga ƙarau ɗin to shi ne ta'adiya to wannan shi ake kira da al mutawa'atu an gane ko yawwa albabu sani babe na biyu akwai ifta'ala muna da awon ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mawzunuhu ijtama'a yajtami'u ijtima'an kaga ifta'ala shi ma an ƙara haruffa biyu asalin sa fa'ala ne duk abin da ba fa'un ba ba inu ba ba lamun ba ka cire shi na ƙari ne kaga hamza ta farko ƙari ce ta'un tsakanin fa'un da ainul kalima ita ma ta ƙari ce tunda asali fa'ala ne to yafta'ilu ifti'alan mawzunuhu shi kuma abinda za a auna da shi shi da wannan ma'aunin kamar ka ce ijtama'a yajtami'u ijtima'an eh ijtama'an nasu yake ce mutane sun haɗu an gane? yawwa mutane sun haɗu ko ijtama'ar ra'ayu ko ra'ayun nasi ra'ayin mutane ya haɗu ba samu saɓani ba kakkace jama'a Eh. kakkace jama'an nasu Eh. Eh, iji- iji- ijita ba ake cewa Eh. shi yasa mitin ake kiransa da alijtima mitin hmm? yawwa alijitima'u an gane mitin kenan eh baka cewa jam'un to shine yace ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa alamatuhu an yakuna madihi ala khamsati ahrufin shi ma kamar wanda ya gabace shi alamar sai ya zamo madi ɗinsa yana bisa ga haruffa biyar bi ziyaratul hamzati tare da ƙarin hamza fi awwalihi a farkonsa watta'i da ta'un bainal fa'i wal ayn sai ta'un da za a shigar tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima wa bina'uhu shi ma fa'idar da ke sa a gina wannan awun lil mutawa aidan shi ma dai saboda mudawa a ce waccan da an kai bayani a wancan ma'aunin da ya gabata na hau misali jama'atul ibila na tara raƙumma kaga ba a ce iji tama'atu ba don ba a cewa hakan e jama'atu in kana son ka ce ka tara ko ya tara to sai ka ce jama'a yan gane in kuma kana son ka ce shi karan kan shi ya taru to shine sai ka ce iji tama'a eh jama'an nasa ya tara mutane iji tama'an nasu mutanen sun taru da kansu shi kuma jama'a wani ne ya tara su kaga da bambanci eh to shine sai ka ce ijtama'a Mm. Eh, jama'atul ibila fajtama'a zalika zalikal ibilu ko tilkal ibilu ya kamata jama'atul ibila na tara raƙumma fajtama'at tilkal ibilu ya kamata ya sa ta utanis eh tunda al ibil aka kawo shi da ma'ana ta jam'i eh fajitama'at zalikal ibilu sai ko ta taru Eh, ya kakoro wannan kakoro wannan kakoro wannan sai ka tara su to sai ta taru to shi ma akan kawo shi don muɗawa nuna cewa abin ya yi biyayya albabu salisu babe na uku if'ala yaf'alu yaf'alu da shadda an gane if'ilalan mazdari kenan if'ilalan mauzunuhu abinda za a auna shi da shi kamar ka ce ihmarra يحمر احمرارا وعلامته علامة ذات سأغان وانا أول أن يكون ماضيه على خمسة أحرفه شما دي يضمو ماضي إن سينا ده حرف بير بزيادة الهمزة تعريد ينقارن همزة في أوله أفرقونسا وحرف آخر دكما قار وانا حرف من جنس لام فئله أما irin jinsin lamin fi'ilin ma'ana lamul kalima to sai ka sake ƙara wata lamun eh kaga ihmarra rawu ita ce lamul kalima to kaga an mata shadda to ai biyu ne eh ra'un din biyu ce an gane to kaga kenan hamzatul wasli ƙari ce a farko ra'un ɗin ita ma an ƙara ta kaga ya samu ƙaruwar haruffa guda biyu ya zamo khumasi kenan fi akhirihi a ƙarshensa lamun ɗin wa bina'uhu to shi ko me yasa ake son a kawo shi me fa'ida to daga cikin fa'idodin da ke sa a kawo wannan awon shine ya ce limubalagatin lazimi saboda a nuna kai matuƙa wajen sifa don galibi shi wannan awon yakan zo layin sifa ko launi ko aibi waɗannan abubuwa guda uku e, ko sifa ko, ko illa rashin lafiya to can ake amfani da su to don a nuna wannan sifa ɗin ta kai matuƙa sosai to shi da sai mi sai amfani da shi an gani? eh sai amfani da shi eh ina misali sai ce wakila wasu malamai suka ce lil alwani eh don a nuna kai matuƙa wajen launuka wal uyubi da aibubbuka misalul alwani misalin launuka na hau ihmarra zaidu zaidu ya koma jawur eh ma'ana jan nasa ya yi jawur sosai eh to shi ne zai a ce ihmarra eh to wannan yana nuna mi yawwa yana nuna launin ya yi yawa kamar baitin manajiya kenan ko a tazilul warakat fa biyadda wajhuddini ba'da mahaqihi wasu wadda wajihul kufri ba da taballuji mun karanta wannan baiti je ko ba a haddace karatun ba ko mu yi baitin bajiya ka gani fafiyabba eh if'ala eh wajihul dini fuskar addini ta yi haske sosai ba da mahaƙihi bayan da hasken ya goge wasu wadda wajihul kufri kaga wasu wadda if'alla ba da taballuji bayan can da shi kuma eh kafircin shi ke kyalkyali shi yake haskawa da bid'a to amma da Allah ya kawo a shehu usmanu to sai kafircin fuska shi ta yi baki ba kowa ke sha'awarta ba da shi ma wannan muna da aya ko suratu ali imran da irin wannan siyakin na'am wujuhuhum ka gani iswaddat if Allah ne ai wannan ta'uta anisi ce aka ƙara ita ta aka ƙara to wannan shi ne saboda haka ana kawo shi don a nuna kai matuƙa wajen launi shi ne abin da shi mali yake faɗa duk inda ka ga irin wannan awon to wannan shi ne hikimar da ke sa a kawo shi amma waɗannan da fuskokinsu suka yi baƙi ƙirin ce suka yi baƙi eh eh don ba ma'anar ke don ba akwai mubalaga yawwa to fassarar da za ka yi aji mubalaga ɗin eh wadda shi ne ƙa'ida in aka yi mubalaga to in ka zo za ka fassara fassarar taka mai saurare ya ji mubalagar eh ba wai kawai ɗaya mubalagan ya takaita iya lafazin ba a tun Allah bai son mai saurare ya fahimci mubalagan ai ba zai kawo shi da wannan siyakin ba sai kawo shi da wata ma'anan daban ko ba haka ba to wannan shi ne to wannan za su taimaka wajen fahimta alfaz da dama wa misalul uyubi to misalin aibi kuma na hau ewarra zaidun ka zaidu ya zamo mai ido ɗaya wato idon gaba ɗaya ya shahi ko alama sababu shi ne za ce ewarra a'awar kenan al'a'awar shine mai ido ɗaya to wannan shine dalilin da yasa ake kawo shi ƙwarai da gaske su kuma waɗancan guda biyu lil muɗawa'a to za mu kwana a nan in mun da sai mu tashi albabun rabi'u albabu arrabi'u dinga haddace awon da kuma misali da kuma fa'idar da ke sa a kawo to shi zai taimaka baka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته